ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وسفيه وخيرة من خلقه صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ashirin daidai ga watan jumada al'ula shekara ta 1447 hijiriya wanda ya dace da goma ga watan sha ɗaya shekara ta 2025 miladiya muna cikin suratul azab za mu tashi aya ta goma sha ɗaya a cikin surar da muke magana a kan yadda yakin ya kasance a lokaci ya ƙure mana a satin da ya wuce mun tsaya a kan wajiludan lamtarawa Allah ya saukar da rundunoni da ku sahabbai ba ku gansu ba su ne mala'iku wannan mala'iku sun taimaka a yakin nan ta yadda suka yi ta jijjige rumfuna da tanti-tanti na mushirkai kafirai su abu sufiyan a wancan lokaci suka sa musu tsoro a cikin zukatansu ta kama shugaban kowace kabila yana kora mutanen sai yana cewa su tafi su kama gabansu su tafiya su kawai ba don komai ba saboda ba sun gaba wuci mutanen su zo da alfahari suka zo da nuna isa ibrahimu taimiyu kamar yadda riwaya ta zo a cikin muslim hadisi na 1788 ya ruwaito daga babansa cewa muna tare da Huzaifa ibn Yaman فقال له رجل sai wani yace da shi law adraktu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qataltu ma'ahu wa ablaitu lallai da na gaba da manzon Allah na riske shi ni dai da ku zan yaƙi tare da annabi kuma sai na nuna jarinta da ƙwarewa uzaifa ya ce kai kana ganin za ka iya haka da ka rayu da annabin ya ce ƙwarai uzaifa ya ce to da ƙadar aitu na ma'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatul azab fi lailatin zati rihin shadidatin wa qurrin fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rajulin yati bi khabari qaumi yakunu ma'i yawm al-qiyamah shi wannan mutumi yayi alfahari ne cewa da yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta aiko da yayi nuna jarinta ta a zo a gani zai nuna kokari zai nuna himma sai Huzaifa ya ce da shi kana ganin da kana tare da annabin kana jin zaka iya yi to mu muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a yakin gwalalo yakin azab an yi dare mai bala'in sanyi ga iska mai tsanani da ƙura ga kafirai sun mana yawa annabi ya ce da Allah waye a cikinku zai fita ya ɗan leƙa mana ya zo mana da labarin waɗannan mutane Huzaifa ya ce falam yujibhu minna ahadun ko mutum da ba wanda ya amsa annabi cewa za shi kai da kake cewa inda kana nan za ka yi yaƙi za ka yi jarumta to ni ina ciki lokacin ba wanda ya iya amsa saboda bala'in da tashi hankalin da aka gani annabi ya faɗa sau biyu ba wanda ya amsa masa ya ce ba wanda zai tashi a cikinku ya je ya samu mana labarin mutanen nan me ake ciki a wannan daren ba wanda ya amsa sai annabi ya ce ya hudaifa sai Huzaifa ya ce na'am ya Rasulullah um fa'tina bi khabari qawm tashi ka je ka zo mana da labarin waɗannan mutane zo mana da bayaninsu kaga an nuna shi ya ce falam adi buddan idda ani bismi an akoma ba makawa dole tun da annabi ya kira ni da suna na dole tashi ne ko na dawo ko ba zan dawo ba zala ce je ka zo min da labarin mutane amma kada ka taba ko ɗaya kar ka zaburo da su su yi kanmu da yaƙi kar ka je ka tsokalo kowa a cikinsu ya ce wallahi haka na tafi ina cikin tsoro sai da je wajen mutane na ya ce ina zuwa fa'iza abu sufyan yusli zahar rubinna sai ga abu sufyan ya kwabe rigarsa ya cire gadon bayansa saboda bala'in sanyin da ake ya hura wuta ya sa gadon bayansa yana jin ɗumi na hango gadon abu sufyan daidai harbi daidai duka ya ce fawadatu saman fi kabili kausi wa arattu an armiyau na ɗora kibiyata a kan fari da bakana seti zan ɗauki abu sufyan ya ce na same shi seti bai ganni ba irin yana shan yana yana yana yana shan ɗumi ya juya baya ga wuta nan tana haska bayansa yana jin ɗumin yana ratsa gadon bayansa ni kuma bai ganda ba ni kuma ina ta bayansa kawai in harbe shi in hallaka shi sai ya ce sai na tuno annabi ya ce mini karka zanguro su karka taba su malam duba sahabbai ne suke annabi da'a duba yadda sahabbai suke girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi haka ina kallo na kyale abu sufyan da zo gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sanyi ya kama ni sanyi ina cin rawar sanyi da rawar ɗari na samu dai na iya cije haƙware na ka san mutum yana sanyi yana karkarwa ya ce fa akbar sallallahu alaihi wasallam na ce ya manzo Allah na je na ganin su ga yanda suke ga yanda suke har ma na ga abu su fiyan na ma ga gadon bayansa da ba don ka hana kan na tsokalo su ba da yau na hallaka abu su fiyan zan harbe shi lafiya kalau in juyo kuma bai gawa ya harbe shi ba ya ce saboda farin ciki manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ɗauki wata abayar da yake sallah da ita ya cire ta a jikinsa ya rataya mu ya ce jika ku zai fa tafi tun da ba ka yi bacci ba je ka kwanta ka yi bacci ai daren bai yi bacci ba ya tafi bincike ne ya ce na kwanta ne ta bacci hankali na a kwance har sai da asubahi ta yi ya ce kai da asubahin ma ta yi sai da manzon Allah ya zagayo ta kaina ya tattaɓa ni ya ce ƙum ya nauman tashi ya mai bacci lokacin sallah ya yi tashi ya tashe ni wannan yana nuna cewa wannan yaƙi na azab akwai firgici akwai tsoro da sahabbai suka shiga ciki sannan kuma abinda Allah ya faɗa izja'ukum min fawqikum dinnan ta tabbata kafirai sun zo muku ta saman su waɗannan rundunoni wa min asfala minkum ta ƙasan ku duk sun zo Huzaifa ya ce su ne baru ƙuraiza, wai zagacin absar wa balagacin ƙulubul hanajis. Idanuwa suka kakkauce, zukata suka zo ma'ogoro min shiddacin haufi wal faza'a saboda tsananin tsoro da firgici. Wata zunnuna billahi zununa kuna ta zace-zace. Ibn Jarir ya ce, lalle mumine kam a wannan rana sun yi zace-zace da yawa abinda ake tsammani za a kashe mummune gaba daya da'ir ta al-mummune ibnu isaq yake cewa wa izagati al-absar wa balagati al-qulub al-hanajir wa tabunnuna billahi dhununa dhanna al-mu'minuna kull dhannin wannan jama'an nifaq duk wani zato da ka sani mu'mini sun yi wannan zato a wannan rana masu munafurci kuma suka yi ta munafurci hatta sai da mu'attib ibn kushair akhu bani amr ibn auf yace kana muhammadun ya'iduna an na'kula kunuza kisra wa qaisar ai muhammad ya mana alƙawari za mu je za mu ci nasarar yaƙi sai mun kwashi taskokin dukiyar kisra da kaisar haka muhammad ya ta gaya mana amma gashi nan wa'aduna la yaqdiru ala an yadhhaba ila al-ghayat yau baya alkawarin da Muhammad ya mana ga ɗaya daga cikin mu ya tafi ya je ya kashi ma ya dan tsallaka can ya je ya tsugunu ma bai zai iya ba saboda tsoro a wannan yakin wato yana nuna kamar irin maganganu ne na suka an ce mana za mu yi nasara gashi an zo an jefa mu cikin tsoro tsuguno ma a ban ɗaki ma ba ma iya zuwa ana yana suka ne suka ne imam hassan al-basri yake cewa ta zununa billahi zununa zato ne da daban-daban munafukai su kam sun gama zaton cewa yau dai za a gama da muhammad a wannan yaki muminai kuma suna da yaƙini cewa alƙawarin da allah ya yi wa annabi wallahi sai ya cika shi wa annahu sayuzhiru ala dini kullihi walau kana al-mushrikun kuma sai Allah ya fifita addinin musulunci akan dukkan wasu addinai ko da mushrikai wasa su to shine Allah ya ce hunalika na'am bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قال طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة na'am إن يريدون إلا فرارا Allah ya ce hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida ai a wannan lokaci ne ko a wannan wuri ne dan hunalika zarfu makan ne lil ba'id hunalika zarfu makanin lil ba'id akan jarabci mu'minai ubtuliya daga ibtila'i ne jarrabawa shine al-ikhtibaru والامتحان بالشدائد والمصائب والمخاوف yanda aka jarabci muminai da tsanani da masifu da abin tsoro lokacin da abokanan gaba suka kewaye musulmai min kulli janib lalle an jarabci muminai wa zulzilu zilzalan shadida an girgiza su girgizawa mai tsanani watturibu ittiraban shadida suka karkada suka yi rawa sosai mai tsanani suka girgiza kenan min shiddatil faza me yasa saboda abokanan gaba sun tsare su sun kewaye su a lokacin fa manzon Allah da shi sabban sabban abokanan gaban kewaye su suka suka musu kawanya suka rufe su kirif kamar yadda ya zo a cikin tarihi shi wannan yaƙi na ghazwatul ahzab a an yi shi ne a watan shawwal a watan shawwal bayan ramadan kenan shekara ta biyar bayan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam imam ibn kasir a cikin tafsirinsa ya yi bayani kamar yadda muka bada satin da ya gabata a yahudawa alaihim la'ainullah Allah ya tsine musu ya la'ance su ya mana maganin su irin su huyayi ibn akhtab da suka tafi makka suka haɗu da manya-manyan ƙurayshawa suka ziga su kamar yadda na muku bayani cewa a zo a yaƙi muhammadu kawai haka aka fito da su ƙabilar su ratfan da harbin musulmi suka amsa ƙurayshawa suka fito da dukkan ƙabilu da unguwanni da duk 'yan uwansu da danginsu da maƙotansu da abokanansu cikin kafirai sun kai mutum dubu goma to shi ne da annabi ya samu wannan labari ya ce a tona rami shi ne khandar rundunar yaƙi ta faɗa da musulunci da annabi muhammadu suka iso madina to kun ga wannan ai hunali kabtuliyal mu'minuna din kenan Allah ya jarabe mu'mini kuna gida an kewaye kuma nan sun fi ku yawa ku bauci wasu wuce dubu uku ba gaba daya abokanan gaba kuma dubu koma suka kewaye garin madina ga baki daya annabi da ya ji labarin na zo ya ce to mu tone garin mana gaba daya kaga wannan yake nuna dole ne musulmi ya zama yana cikin shiri da lafiya haka kawai wata ran ka ɗauki diga kai ta tono saboda ka motsa jiki dan akwai ran da tonon zai maka amfani ayi ka zo da kaje ka daga fartanya kana buga wai hannunka ya fashe yayi ka je hannun wata mace budurwa ka zama mai ƙarfi ka iya sanda ka iya kare kanka aka tone rami aka tone madina gaba ɗaya kafin su tso gari ya tonu gaba ɗaya فوجدوا الخندق قد حفر suka samu madina an tone ta suka rasa yadda ya akai muhammad ya samu labari yaya akai muhammad ya wannan dabara saboda ai su suna so ne wannan dubu goma za su kewaye madina su ta kibiya kawai sai sun kace kowa su a tunanin su ne ku duba yadda waɗannan mutane suke kin addini suke kin musulunci shi annabi ya fi su dabara banu ƙuraiza wannan lokacin suka karya alkawari su ma suka indimami suka haɗu da sauran arna suka haɗu da jiyushul ahzab ke wannan abin ya ƙara firgita musulmi hunali kabtuliyal mu'minuna wa zulzulu zilzalan shadida wajen wata guda kamar yadda na gaya muku a satin da ya gabata suka rufe madina kirif ba shiga ba fita ko tsuntsu bai sai wuce ba suka yi ta ƙaruwa kuma aka yi ta gayyato sauran ƙungiyoyin kafirai na caka ai mun gama da su ai mun rufe su ana ta magana ai za su kashe annabi da sahabbai amma ina wa raddallahu alladhina kafaru bi ghaizihim lam yanalu khaira وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا الله يميدا وكافري يميدا مسو ainihin wato fushinsu da kullatarsu ga muminai ba su samu alheri ba Allah ya ɗauki nauyin yakin ga muminai gaba ɗaya haka Allah tabaraka wa ta'ala ya taimaki muminai ya agaza musu amma kun fa sun girgiza shine wa zulzilu zilzalan shadida ta ko ina kam an zo musu ba inda ba a zo musu ba min fawqikum wa min asfala minkum wa izagati al-absar wa balagati al-qulub al-hanajir wa tadhunnuna billahi az-zununa aka shiga damuwa har sai da annabi da sahabbai suka kasa yin sallah kan lokaci wanda Allah ya ce wala Allahu quburahum wa buyutahum naran Allah ya cika kaburrukansu da cikkunansu da gidajensu da wuta a jiwafahum wa qulubahum nara ce mala'una mana'una an salatu al-wusta sun hana mu yin sallah ta tsakiya ita ce sallar asr an shiga firgicin da har sallah ma ba a iya yi ta kan lokaci shine Allah tabaraka ta'ala ya ba mu labari kamar yadda shi Allah ramma ya ya karanta mana وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا wallahi malam munafikai munafiki bai ba kawai sai munafikai sai suke cewa da waɗanda zukatansu akwai ciwo da cuta ai babu wani alkawarin da Allah ya mana da annabinsa in banda ruda kawai rudi ne rudo ne ku tuna ku ya ku muminai lokacin da Allah ya tona asirin munafukai da makamantansu ya bayyana abin da ke cikin zukatansu da ainihin wato abin da suke kullace da shi na rashin lafiya na rashin imani a lokacin da ake cikin kunci ma wa adana Allah wa rasuluhu ai Allah alkawarin da ya mana na samun nasara da ci gaba ba komai bane illa gururan wato alkawari ne na rudu na rudi kawai da ƙarya shine illa gururan وعدا باطلا لا يطابق الواقع الذي نعيش به alƙawarin da Allah da Annabi suka yi mana cewa za mu yi nasara kawai ba haka bane a lokacin ka gane me ake so a ce lokacin da ake cikin wannan zafin da damuwan da tsoron shine munafukai suke kokarin amfani da wannan opportunity sun ga zukatan mu ne sun tsoro suka ce ai tashi nan alƙawarin da Allah da Annabi ya mana cewa za mu yi nasara duk ƙarya ce kai bai ba munafiki bai ba annabi yana raye ɗaya daga cikin munafukai ya ce inna muhammadan kana ya iduna an na akuda kunu da kisara wa kaisar ba muhammadu ne mana alƙawari na mu ɗauki taskar dukiyar kisara da kaisar ba ba shi ne bai gaya mana wai yana faɗa wa sauran musulmai a wannan lokacin ya ce to ina ina maganar kisara da kaisar gashi yanzu ko ɗaya daga cikin mu fitsari ma da tsuguno ma mun gagara mu je mu yi wa qala ta'ifatun minhum ya ahla yasrib la muqama lakum farji ka tuna yayin da wasu daga cikin munafukan su kuma suka ce ya ahla yasrib ya ku mutanen madina shine ahla yasrib ya ahla madina kenan la muqama lakum fi hadha al-maqami kenan ba ku da wani zama a wannan wuri sam sam sam wannan wuri da kuke zama a yanzu kuna kusa da wannan tonar rami da Muhammadu ya sa aka tona muku wai dan a tsare lihimayati buyutikum wa madinatikum la muqama lakum ba ku samu wurin zama ba fa farji'u ila masakinikum ku koma gidajen ku kawai ku miƙa wuya kafiran nan su zo su yayyanka ku su muku duk abin da za su muku وإذ قال طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فرجعوا wannan munafukai ne suke cewa suke gaya wa mumine ya ku mutanen madina muhammad ya sa kun zo kun tattone garinku to wallahi ba ku samu wurin zama ba ku mi ƙauya kawai ku koma gidanku ku mi ƙauya ku jira waɗannan abokanan gaba su zo su cafke ku farji munafiki munafiki ai bai yi ba imam shaukani yake cewa abin da ya faru shine musulmi sun fita yakin wato ahzab al-khandaq suka sa bayan su yana kallon jabal sal'a suna fuskantar abokanan gaba suka sa kwari da ramin da annabi ya sa aka tona tsakaninsu da abokanan gaba ga abokanan gaban can suna ganin su su suna tsallaken rami su ma suna tsallaken rami a lokacin da ake tsaye a wannan wuri fa ana charkwai charkwai su suna kallon su suna kallon su shine munafukan suke cewa ya ahla yasriba ya ku mutanen madina suna ba cikin musulmin dama shi munafiki a cikin musulmi yake la muqama lakum wannan wuri fa da kuka tsaya fa ba wurin tsayawa bane laysa hauna mawdu'u iqama ku koma gidajenku imamu shaukani yace wa amarun nasa birujui ila manazilihim bil madinati suka ce ku bar wannan guri ku koma gidanku madina kawai ku miƙa wuya kafiran nan ko abokanan gaban nan su su sai yadda suka yi Qur'ani ya ci gaba da bayani munafikan nan ba su haƙura da faɗin wannan kalma mummuna ba bal ma dai su ba su yarda ba ma su tsaya a gefen mummunan so suke su tafi su ma su bar ma mummunan kawai sai suka fara neman izini na ƙarya sai su zo gurin manzo Allah sai su masa ƙarya na gaya muku a cikin musulmin su yayi amma za su koma gefe gefe su yi uskus sai su koma da annabi sai su yi ya manzo Allah wallahi gidanmu muna da matsala a gida gidanmu a tsiraice yake ba mai kula mana da iyali kuma wannan zama gaskiya ya yi tsawo ga halin da ake ciki mu muna so za mu koma gida kaga sun ziga sauran musulmi cewa la muqama lakum farji uku to sai su kuma da kansu wa yasta'dhinu fariqun minhum an-nabiyya yaquluna inna buyutana awra wa ma hiya bi'awra Allah ce in yuriduna illa firara sai su sallaba su lallaba su tabi gurin manzon Allah sallallahu suna cewa wallahi ai gidajenmu gidajenmu gaskiya babu komai ba wanda zai kare mana gida ga yaƙi ya zo ya ci mu a gari idan muka bar gidanmu ba mu kula da shi ba ba mai mana cafane ba mai kula da yara da mata an shiga uku an shiga damuwa wa yasta'dinu fariqun minhum an-nabiyya wani fariki wani bangare daga cikin munafukai suna neman izinin annabi suna cewa inna buyutana aura Allah ya ce wa ma hiya bi aura ƙarya suke gidajen su ba a wufunce take ba wai ba ba al'aura bane gidansu idan an ce al'aura kuma abin da ba a suturce shi ba ba a lullube shi ba abin da suke nufi gidajen su babu kulawa gidajen su ba mai taimakon su ba su da yan aiki ba mai kawo abinci wa iyalin su ba mai kaza ba mai tunda duk ba su faɗa ba sai da suka ga sun tabbatar gani suke yi za a kashe musulmi gaba ɗaya bari su gudu gida su kewaya su je su kulla alaka da waɗannan ‘yan uwansu kafirai saboda in an zo su kar amsu komai. To shi munafiki da kake gani malam duk lokacin da aka shirya abin arziki to shi yake sullubewa ya je wani abu daban. Duk wanda ka ga an yi wani abu a cikin jam'i a tare da mutane shi kuma ya sulluɓa ya je ya yi wani abu saɓanin abin da aka yi to kawai kai mai tabo. mutanen ne Allah ya jarrabe ku a cikin ku ka kiyaye fa karka yadda kai sifa irin ta munafikai idan haddasa kaza in munafiki ya zo zance karya wa idza wa'ada akhlaf in yayi alkawari ya saba wa idza tumina khana in an bashi amana ya ci amana karka rinka karya a maganarka ka daina saba alkawari in an yi da kai ka daina kuma cin amana idan an baka in baka daina ba ko guda ɗaya ka sifantu da shi ka zama munafiki khalis to sun zo sun ce annabi ga sunan yanzu kowa ya je ya dan tsuguna a gefen annabi yana ba da uzuri kamar zai kuka kaga in ba sun zuga waɗancan sun ce sahu ba to da annabi ya ba su dama za su tafi to sai ga ai an fara tafiya mun ma ya ce a to bari mu tafi kawai shikenan a tafi a watsa a bar annabi abinda suke so kenan ni na rasa mai annabi yawan munafukai suke kinsa haka munafuki bai ba to sai alqur'ani ya tona asirin su yace wa ma hiya bi aura ai wal hal anna buyutum laysat kama yazumun gidajen su ba kamar yadda suka faɗa bane ƙarya suke wal haqqu kawai dai gaskiya annahum innama yuriduna al firar kawai suna so su gudu ne kawai guduwa suke so su suna so su bar filin yaƙi su koma gidajen cikin iyalansu saboda raunin imaninsu da kuma tsoro an aiko cewa an ruwaito cewa bani harisa sun tura wani daga cikin su a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama banu harisa ya je ya cewa annabi kai gaskiya fa gidajen mu ko akwai matsala ya rasulullah muna so za mu tafi gaskiya kuma suka ce in ka je ka gaya wa muhammadu walaisar daruna mislu duril ansari mu gidajenmu ba daidai suke da gidajen mutanen madina ba ya rasulullah mu tsakaninmu da kabilar gatsfan ba wanda ya isa in gatsfan suka kawo mana farmaki ba wanda ya isa ya kare mu a kyale mu mu tafi gidajenmu mu je mu ba da gidajenmu kariya ya rasulullah inna buyutana aura fa adallana kai narji ila durina muhammadu kai mana izini mu koma gidajenmu wannan ba munafiki ne fike ta a mai izini bayan ya watsa mutane a can kaga can ya faɗi abin da ga dama nan kuma in yi zo gabanka sai nuna kamar yana tare da kai har ma nema alfarma yake to duk inda munafiki haka yake idan ya je inda baka nan ya yaga ka ya zage ka ya sa diga ya sassare ka ya tone ka amma in ya zo gaban ka sai ya nuna ai duk duniya ma ba masoyi gare ka irinsa ina maka bayanin nan ban sani ko kana fahimta na ko kana ganewa duk wanda kaga in a gaban ka ne yana ma hawa hawa wasa dariya sakin fuska girmamawa mutuntawa amma idan kun rabu labari ya zo maka ai ba mai cin mutuncin ka irinsa to munafiki ne kurin ka masa lamba da ya zo yana yaƙi ma baki yana dariya a ai wani kaza kaza kaza sai ka tsime kai banza da shi in za ka iya yaga shi ka kekketa shi ka gaya masa gaskiya ƙwarai kuwa ya san ka san shi waye in kuma matsoraci ne kai ko dan alallaba to ya ka zuba mai ido ka kyale shi amma dai baka rudu da abin da yake maka ba wallahi malam akwai irin waɗannan mutane kowa yana da su ka nutsu in dai kana mu'amala da mutane sai ka ga wani shikenan manzo Allah ya musu izini labari ya zo wa Sa'ad bin Mu'az kaji kaji kaji ga abin da aka ji aka ce annabi Sa'ad bin Mu'az ya dawo da wuri yace ya Rasulullahi la ta'zallahu ya manzo Allah kakka musu izini kakka musu izini karka bar su inna wallahi ma asabana wa iyyahum shidda illa fa'alu zalik yace waɗannan mutanen duk lokacin da muka shiga cikin wani matsi ko kunci halin su kenan su suke fara sullubewa su gudu kakka kyale su mu ma muna so ai mu je gidan amma mun hakura kakka basu ya rasulullah wake bana wannan sadu ibnu mu'az annabi ya ce to ku dawo qur'ani yayi bayanin waɗannan mutane duk abin da suka kulla a gaban Allah yake kuma Allah ya san me suka shirya na munafurci da maganganun da suka faɗa cewa ai daman ma Allah alkawarin da ya musu da annabi ma ma wa adana Allah wa rasulu illa gurura alkawarin rudu ne da ruda kawai duk labari ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya san yana kan gaskiya kuma baya shakka akan abin da ya kira su gare shi kuma yana da tabbacin nasara daga wajen Allah dan an shiga cikin tashin hankali a wannan yaƙi ba yana nuna bara a samu nasara bane to sai Allah ya sake magana akan su yace walau dukhilat alaihim min aqtariha na'am ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا نعم قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا
Allah mai gaskiya Allah ya ci gaba da bada labari cewa waɗannan da suke cewa inna buyutana auratun wa ma hiya bi aura Allah ya ce in yuriduna illa firara da abokanan gaba za su shigo musu ta kowane janibi daga cikin ɓangarori ko janibobi na madina lunguna-lunguna saƙo-saƙo tuddai-tuddai kwarruka na madina sannan sai aka tambaye su su shiga cikin kafirci walau dukhilat alaihim min aqtari hakenan da za a shigo musu min kulli janib ta kowane janibi kowane bangare abokanan gaba su afka musu shigo musu madina kuma su tambaye su ko za su shiga cikin kafirci wallahi ƙur'ani ya ce la'atauha cancanin za su amsa kiran kafircin la kafaru sari'an kenan la yuhafizuna ala al-iman inji ibnu kasir ba za su kiyaye imani ba kuma ba za su yi riko da shi ba kowane tsoro ya zo musu ma adana khawfin wa faza komin karancin tsoro komin karancin firgici ana tallata musu kafirci karba za su yi haka da yawa cikin malaman tafsiri suka fassara walau dukhilat alaihim min aqtariha summa su'ilu fitnata la'atawha sannan Allah tabaraka wa ta'ala bayan ya zarge su akan wannan hali nasu sannan kuma sai kuma ya tunatar da su alkawari da suka yi yuzakkiruhum bima kanu ahadullah alkawarin da suka yi wa Allah kafin su shiga wannan tsoro ai sun yi alkawari ba sun yi alkawari cewa layi wallon al'adabara ba za su juya baya ba kuma wa layi firruna minan zafi din rantsin yaƙi ba za su gudu ba to wa kana ahdullahi mas'ula alkawarin Allah abin tambaya ne Allah sai ya tambaye su akan wannan alkawari labudda min zalik sannan kuma Allah ya ce wannan gudu nasu in sun guduma don fitina ta zo ba zai ƙara musu nisan kwana ba gudu don fitina ta zo ba shine zai ƙara ma nisan kwana ba ba zai kuma jinkirta kai hana ka mutuwa ba wannan dalili ne na nuna munafurcinsu ya daɗa bayyana ya fito fili kisa Allah ce wa idan la tumatta'una illa qalila bayan kun gudu kun tafi kun bar Muhammadu to ba za ku ji wani rayuwa mai daɗi ba sai kaɗan qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairun liman ittaqa Allah ya bada labari akan dabi'ar waɗannan mutane da halin su shi yasa ita wannan sura da man ta azab ta dan tona asirin munafikai a akan irin shiri da suka shirya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sun ce a gudu ba ba sun ce a koma gida ba ba sun nemi izini na ƙarya ba to walau dukhilat alaihim min aqtariha Allah ya ce ka kaddara da a ce za a shigo musu Madina ko a shigo musu gidajensu min aqtariha ta bangarori daban-daban na Madina an shigo an ritsa su sai a tallata musu kafirci da su da 'ya'yansu shine sun masu ilul fitnata fitnata a nan ana nufin alkufur kafirci a tallata musu a ce ko za ku kafirta arraja'atu ilal kufr ko za ku zo ku biyo mu mu haɗu da ku mu yaƙi musulmi ka ji ba daga cikin rundunar musulmi fa suka zo sun masu ilfisnata ɗin nan duk ina ce ma'anarta ko za ku zo ku koma kafirci mu haɗa kai da ku mu zo mu ɗau makami ku taimaka mu daɗa yaƙa musulmi la'atauha ai la ja'uha wa la fa'aluha da sun zo wannan tayi da aka musu kuma da sun aikata haka din wa ma talabbasu biha illa yasira ana ana ana tambayarsu ko bata lokaci ba za su yi ba nan da nan za su kawai mika kai boriya raisa ma yakunu su'alu wal jawabu min ghairi tawaqqufin kawai ay ma labisu bil madinati ba'da irtidadihim illa yasir kuma ba za su zauna a madina ba bayan da su sai lokaci kaɗan sai Allah ya halakar da su ba sun gudu ba don kada a kashe su ba sun yi wa annabi wayo wai gidansu da al'aura gidansu ba a kulawa ba don su daɗe a duniya kada yaƙi ya cin musu ba to in an zo sun gudun an bar su kafiran za su zo su sami su tallata musu kafirci kuma Allah ya san halin su za su amshi tallan kafircin da aka musu a zo ma a yaƙi musulmi da su amma wa ma talabbasu biha illa ya tsira a madinan da suka gudu suka dawo za su zauna da ba za su daɗe ba sai kaɗan don duk sai Allah ya sa an halakar da su an kashe su Allah ya bada labari wa laqad kanu ahadullah min qablu la yawalluna al-adbar sun manta da sun yi wa Allah alƙawari cewa fa ba za su juya wa Allah baya ba dan rantsin yaƙi ba za su juya baya ba wannan duk munafukai ne alkawari suka yi a yakin gwalalo cewa za su kasance tare da manzon Allah wajen bawa annabi kariya da su za a kare garin Madina ai garin su ne mazaunar su ne yaya za su bari wasu makiya su zo su cin musu gari sun yi alkawari amma lakinnahum lam yafu bi ahadihim ba su cika alkawarin su ba sam sam sam kuma sun manta wa kana ahdullahi mas'ula alkawarin Allah fa sai fa abin tambaya ne duk wanda ya warware alkawarin Allah to sai ya gamu da ikabi da ukubar Allah sai surar ta ci gaba da bayani dangane da wannan munafukai har yanzu ta tozarta su ta kunyata su Allah ya ci gaba da cewa me ya malam قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا
Allah tabaraka ta'ala ya ci gaba da magana da waɗannan mutane yana mai da martani a gare su dangane da mummunan aikin da suke aikatawa. Ƙul ga ya musu ayyuhar rasulul karim ga waɗannan munafukai ya kai wannan annabi mai karamci. Lan yanfa'akumul firaru in farartum min al-maut. Gudu da kuke yi in kun yi gudu don mutuwa ne gudun ba zai muku amfani ba ka gudu don karka mutu ka ƙi ka bi shari'ar Allah ka falla da gudu wai don karka mutu kana da tsoron mutuwa awil qatl ko tsoron kisa kowane ɗan adam yana da nihaya yana da ƙarshe babu wani kisan da zai iya kai ka ƙarshe lokacin ka bai je ƙarshe ba kuma babu mutuwar da ta isa ta zo kofar gidanka alhali lokacinka bai kare ba lan yanfa'akum al-firaru in farartum min al-maut aw al-qatl gudun bai zai muku amfani ba dan kun gudu saboda mutuwa ko dan kar a kashe ku za ku iya mutuwa ko ta hanyar ciwon ciki ba ta hanyar kisa ba ka gama gudu cikin kai kulle kuma ka mutu a shi nan ba za ku iya mutuwa ta hanyar ishirwa ka ruga gudu kana gudu kana neman tsira ishirwa ya danne kai karka gudun ba shi ne maganin mutuwa ba lokaci ne in bai yi ba ba za ka mutu ba sau nawa ne mutum yake mutuwa yana kan gadansa tunda al'amarin yake haka ne to yana kan munafukai su sani cewa aljubuna la yu'akhirul haya tsoro baya ƙara mutum nisan kwana kuma jarintaka baya tsallakar da mutum ya sa ya ƙi mutuwa daga lokacinsa a shaja'atu la tuqaddimuha an mawqidiha Allah ce wa li kulli ummatin ajal kowace al'umma tana da ajalinta fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun in ajali yazo ba a jinkirtawa kuma ba za a gabato da mutum ba in farartum wannan jawab ne mahdhuf lidilalati ma sabaqa alayhi ay in farartum lan yanfa'akum firarukum in ma kun gudu gudun ku bai zai muku amfani ba wa idan la tumatta'una illa qalila kuma ba za a ji da ku dadi ba sai kaɗan ana tsoratar da su ne dangane da tsoron da suke ji bai zai musu amfani ba inna firarakum min al-maut aw al-qatl gudun da kuke yi saboda mutuwa ko kisa idan ma a ce zai amfani ku ala sabilil fard to wallahi dan gajere ne taimakon da zai muku din kaɗan ne da zai taimake ku lan yanfa'akum tawilan da zai ƙara muku tsawon kwana ba li'annakum lan tamatta'u bil hayati ba'da hadha al-firar illa waqtan qalila ba za ku taɓa samun rayuwa mai daɗi bayan wannan guduwar da kuka yi ba ɗan gajeren rayuwa ne alƙawarin Allah da ƙaza'in Allah da abin da Allah ya hukunta kuma sai sauka a gare ku wanda ba makawa sannan Allah ya ci gaba da bayani dangane da wata hujja da zai gaya musu ba sai su ba da amsa musu waɗannan munafukai kul man zalladhi ya'simukum min Allah gaya musu wai waye sai ya tsare ku ne daga Allah ku munafukan nan da kuke gudu har yanzu ba akan su ake magana man zalladhi ya'simukum min Allah waye sai kare ku daga Allah in arada bikum su'an in Allah ya nufin mummunan abu a kanku aw arada bikum rahma ko kuma Allah ya nufin tausayi a kanku akwai wanda ya sai hana in Allah ya nufin mummunan abu a kanku ya same ku sannan idan Allah ya koro rahama ta zo kanku akwai wanda ya ce ya tsare me ya amfanin munafurci gaya musu waɗannan jahilai da suke jahilci suke manta ƙaddarar Allah da ikon Allah in Allah ya nufe ku da sharri ko kishiyar alheri ko ya nufe ku da rahama ni'ima ko nikima waye sai kare ku babu wai abin da ake so a ce da ku in Allah ya rubuta maka abin da zai same ka kai duk duniya ba wanda ya isa ya hana abin da Allah ya kaddara zai same ka kowaye shi komin makamansa komin girmansa komin ɗaukasansa haka kuma ka kwantar da hankalinka ka sha kurminka duk lokacin da Allah ya rubuto maka wani alheri wani gangami na alheri da zai same ka wallahi ba wanda ya sai hana ka duk yanda ake kin ka ba a so ka samu wani abu to idan Allah ya rubuta za ka samu wani abu wallahi al'azim sai ka same shi ka rike wannan a matsayin aqida kai tawakkali da Allah ka yadda ba wanda ya sai cutar da kai in ba Allah ya ga dama ba قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون suna maka barazana suna firgitar da kai yana tsoratar da kai yana girgita ka yana nuna ya isa ko ya isa ya hana ka wani abin da Allah yake ba wa mutane ko ya ma barazana ya hana ka arziki ko ya hana ka ci gaba ko ya hana ka kaza mu in ba a rike mu ba za a ga tashi hankali ƙarya kake mutumin banza kai dinwa kai ɗin wa kai kuma kai waye da in ba a rike ka ba za ka tashi hankali kai waye kai ku kama kafa da mu ku samu alheri ku sake mu ku halaka kai ma halakake ne a yi in a rike ka ne ma za a halaka a yi ba wani wanda ya sai ba kan ba Allah ba dan ba mai bayarwa sai shi kuma in ka gaba ka samu wallahi Allah ne bai baka ba ai malam ka zo ka ji tsoron wancan ka ji tsoron tumma ka ji tsoron banza ka ji tsoron iska ka ji tsoron shirme a wallahi wani fa ka bi shi hankali yana da dafa'i dafa'in me sai ba ka da tauhidi ya je ya shirka sa kai kuma ka tashi da daddare kai tauhidi ba shi kenan ba haka kawai wata zama ta wa tambaya da ta yi ce ni wallahi malam kashe auren nan zan yi ni wallahi ba zan iya ba watan gidansa bokaye suke bi nace ke da ke banza Allah ya baki arziki ga babban gida ga alheri an baki bagas in sun tafi gidan bokaye ke kuma ki tafi ɗakin Allah tashi da daddare ki kama sallah da daddare kama azumin litinin da alhamis rungumi ƙur'ani ki ta karanta ku buga ki ce ku ku je gudan boka ni kuma ina nan ina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da tauhidi ki sha mamaki sai ta ce Allah na ce kwarai kuwa tuntunin ta miƙe malam ta hausa ce ta samu ƙarfin gwiwa yaya za ka zo ka ji kana jin tsoron wani wai wani wai mushriki ya je ya ta shirkarsa dan wuta na ruwanka da shi ka kama Allah ka rike gaskiya wannan tauhidi ne mai ƙarfi da ya kamata ku rike duk wanda ya tunanin wani arziki wai wani ne zai bashi arziki yayi asara haka duk wanda ya tunanin wai wai wai wani wai zai tsaye da shi kana tafiya wai wani zai tsaye da kai wai ya hana ka samu ashe ba kana aqida kawai in baka samu ba Allah ne bai baka ba tamalin jafar Allah ya masa rahama wata rana yana karatu yana karatu yana tafsiri zo buga misali akan yan bid'a da shehunan suke cewa ai in ba a kama su ba wallahi za a ga tashi hankali za a ga bala'i dan su ake ruwan sama dan su tsuntsaye suke kaza dan su ake kaza in an rabu da su za a ga bala'i ya ce ku yan bida abin da rashin hankalin ku ba ya ce ni jafar ya nuna kansa ya ce na barranta ba ni ba su ba ruwana da su ya ce kuma ya ce ina ci ina sha ina kuma rayuwata ya ce gogon ne turub turub da ni ba wani ake faɗa Allah ji kan mala Allah ya masa ya ce gani nan na rayuwa na ya ce ni ba ruwana da su sun isa su hana ni mana sai kai da ka bi shi za a baka tsoro kuma rudu ne ka riƙe Allah kawai kuma wai saboda tsabar lalacewa dan bida wai a riƙa shi da kabari rayayye ma an ce bai sai maka komai sai Allah to mafi muni kan wanda zai je gindin kabari ba ka je ka duguna a gindin kabari kana kiran kabari قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ايتوني بكتاب من قبل هذا وأثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون كريك جسكيا كريك الله ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا kuma ba za su taɓa samu ba wanda ba Allah ba wani waliyi majibincin al'amari wani wanda ba Allah ba nasiri da zai taimaka musu ai la yajiduna man ya'simuhum mimma yuridu Allah ta'ala bihi wallahi ba za su samu wanda zai kare su daga abinda Allah yake nufin su shi ba sannan kuma ba wanda yake ba su wani amfani ba mai taimako ba mai agaji ba mai tallafawa sai Allah kai tsaye wallahi za mu ce babu sai Allah duk wanda kaga ya samu Allah ne ya bashi wanda kuma kaga bai samu ba Allah ne bai bashi ba rufe mana mana me Allah ya ce قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا نعم ولا يأتون البأس إلا قليلا ونسو أشحة عليكم ina فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت na'am فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم na'am وكان ذلك على الله يسيرا wai me suke tsammani يحسبون الأحزاب لم يذهبوا na'am وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم na'am ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا ba su shawara لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ya labarin muminan ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله haka dai وما زادهم إلا إيمانا وتسليما ware mana su من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه na'am فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر na'am وما بدلوا تبديلا me Allah zai ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم na'am إن الله كان غفورا رحيما ya labarin arna ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا haka dai وكفى الله المؤمنين القتال na'am وكان الله قويا عزيزا akwai sauran وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم Hmm.
وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا saura namu وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا an gaishe ka Allah ran ma mai mura Allah ba da lada Allah kawo zakaru da zabbi lafiyayyu duk inda ka tashi zabi guda uku hudu biyar in ka kai na bakwai wallahi za ka warki Allah kawo su a rama subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh